لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da kasancewa cikin wannan maktaba ta mu mai tarin albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta mana wace a nan fadar jihar gombe barkamu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin manhajul masail littafin koyon ibada wanda muke gabatarwa cikin wannan maktaba a daidai wannan lokaci kuma a zagayewar mako irin wannan yini yau dai muna yinin yinin litinin daren talata wanda ya yi daidai da shida ga watan ukun musulunci watan rafi da awal yau hijira da shekara 1446 daidai da tara ga watan tara na miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba malin yana mana karatu abin da ya shafi farillai na sallah fara'idu sala fasalin fi fara'idu sala muna cikin wannan fasali ba mai fita ba mun karanta farilla ta ɗaya ta biyu ta uku har zuwa farilla mai namba ta biyar a nan lokaci cin mana za mu tashi yau farilla mai namba ta shida da ta bakwai a shafin littafi na saba'in da hudu wannan kuma shi ne darasinmu na talatin da hudu a littafin sha maliki cewa a asadisa wa sabiya nan ba ta shida da nan ba ta bakwai haka ne ine wa ruku wa raf'u min daga cikin farillan sallah akwai ruku'i da kuma dagowa daga ruku'i kowace gaba farilla ce ruku'in farilla ne hakanan dagowa daga ruku'i shi ma farilla ne qaulihi ta'ala domin Allah ta'ala yana faɗa cikin littafinsa mai girma ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu ya kuma su imani irka'u ku yi ruku'i inji Allah sannan wasjudu sannan ku yi sujada ma'ana ana nufin ku yi sallah kenan dama a gurabe da yawa Qur'ani ita sallar ana ba ta ibara da ruku'i da sujada wadda hirbai tiyare ɗaifi na walƙa'imi na zai ce wa ruka'i sujud wa ruka'i sujud tarahun ruka'an sujadan ana ganewa da ruku'i da sujada ana ba su sunan sallar ɗin magabaɗa to a nan da Allah yake faɗa cikin sosul hajj ya aiwa lalzina amma nurka'u wasu ma'ana Allah ta'ala nabi ya kuma su imani ku yi sallah ولقوله عليه الصلاه والسلام لمسيء صلاته manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada wannan bawon Allah da yake muna na sallar sai yake cewa summarka sannan kai ruku'i hatta ta dama inna raki'a a sai ka samu nutsuwa a ruku'i kunga ruku'i qur'ani ya fada kuma sunna ma ta fada saboda ya zama wajibi cikin wajiban sallah summarfa hatta ta'tadila qa'ima sannan idan ka dago daga ruku'i sai ka daidaito a tsaye ba daga dagowa ruku'i zaka tafi sujada ba sai ka samu daidaito a tsaye ka karanta tasbihat wanda ake karantawa cikin dagowa daga ruku'i sami Allahu liman hamida kana dagowa rabbana lakal hamdu ko rabbana walakal hamdu ko allahumma rabbana walakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu duk yazo bayan ka daidaita a tsaye za ka ce hamdan kafiran ɗaiban mubarakan fi kana tsayi kafin ka tafi sujjada inda lokaci ka ƙara da mil a samawati wa mil al'ardi wa mil a mashi ta min sha'in ba'an inda lokaci ka ƙara Allahumma la mani a lima a tsaita wa la mutu lima mana'ata wa la yin fa'a zaljad min kaljid duk wannan a zakar ne ba'a da ruku ana fahimta in ya saki ta sun marfa hatta ta atadila ƙa'ima idan ka ɗago daga ruku'i ba a so ko attempt na sujada kai sai ka daidaito a tsaye sannan ka karanta wannan tasbihat din ko an so daga cikin su ana fahimta sai malik ya cewa su marfa hatta ta'tadil qa'ima ash-shaykhani wal arba bukhari da muslim da wasu malamai guda hudu sun fito da wannan hadisi farilla a sallah ta takwas da ta tara shine as-sujudu war rafa'u min sujada da kuma ɗagowa daga sojada ne su ma waɗannan gaɓai guda biyu kowane farilla ne lil'aya al-mutaqaddima daga cikin dalilin yin sujada akwai waccan aya da ta gabata ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu ana fahimta ita ma nan dalili ce wajen tabbatar da kan cewa sujada tana cikin fara'idi sala a fin ruko wanda ta mala ya kawo ta a can maganar ruku'i wani hadisin musiya salata kuma ga hadisin wannan bawan Allah da yake munar sallarsa ma'aiki yake cewa da shi sallallahu alaihi wasallam su marka hatta ta tsama inda raki'a ka yi ruku'i har sai ka nutsu a ruku'i su marfa hatta ta ta dila ƙa'ima sannan idan ka ɗago daga ruku'i kar ka tafi sujada har sai ka daidaito a tsaye wanda aka ce shekani wal arba ana fahimta farilla mai namba ta goma da kuma goma sha ɗaya shi ne waljulusun ladi yi ƙarinu salam da wannan zama wanda ake a ƙarrana shi da sallam zaman da za ka yi ka yi tahiya wanda wannan zama shi ne zai kai ka har jikin ka yi sallama a sallah to shi ma wannan iya cikin fara'idu fara'idu sala iya cikin farillai na sallah ne ana fahimta zama har ka kai gun da za ka ce assalamu alaikum wasalamu da ita sallama din ita ce mai namba ta sha ɗaya al-ma'arufu bi'al wanda ita sallama salla ma'arufiya ce sananniya ce da faɗin alɗin sai an sa alif da lam assalamu alaikum me yasa ba za ka ce al-salamu alaikum ba domin iya cikin ilamun shamsiyya ce ba lamun kamariya ba ce ana fahimta ita kuma lamun kamar lamun shamsiyya tuk ta kola tun ak za ka rubuta ta a rubuce amma ba za ka furta da ba ana fahimta yawa saboda haka amma dole sai ka sa alif da lam assalamu alaikum ba salamu alaikum ba salamun alaikum ba a sallama sallah sai ka sa alif da lam assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ana fahimta wanda shine al-ma'ruf bi al ka cire allin ka ce salamu alaikum ba sai ba sai ka sa mata alif da lam kamar da malaika wa shine al-ma'ruf bi al is la yakhruju min as-salah illa bis-salam mutum ba zai fita daga sallah ba har sai yayi sallah ana fahimta dama an ce miftahu hat takbir abinda ke bude sallah shine kabbara haram a gane ko wa kitamu assalam abinda zai nuna ka kammala sallah ne sallah duk abinda zaka yi bayan sallama to a wajen sallah yake yasa ma malamai suka ce ita sujjada ba a ji idan ta kama ka ba kai ba daga nan har shekara an ka tana za ka yi ba ta da wata matsala sabanin kamli idan kamli ce lokacin ya yi tsayi kamar ka yi ne ko ka kwana to sallar ta lalace ka sake wata sabanin sujjada ba a ji sun ce idan ka tana ba a tana kanka ko shekara ne ka tana za ka iya yi domin ita kawar sala ana bayyanta amma duk abin da ya faru kafin a yi sallama to a cikin sallai duk abin da ya faru ko bayan sallama a wajen sallai ya ce to ba abin da zai nuna wa na kusa da kai ko kai kanka ma ka san ka fita daga sallah sai ka yi sallama shi yasa duk mutumin da ya ta iya ko bai yi sallama bai manta ya tashi duk abin nan da ya yi a cikin sallah ya ya yi magana ya yi tafiya ya zauna ya yi kaza to yin abin ya tsawaita ya sallata fashi don domin waɗancan abubuwan da yi suna cin abubuwan da suke bata sallah sallah ba ta da bukatar su ana bayyanta amma in ka yi tahiya ba ka yi sallama ba ka tashi kana tashi sai ka tuna to immediately ne sai ka dawo da wani kana zama kana daidaita a zaune sai ka yi sallama ana fahimta sannan kuma sai ka yi bayani tunda wannan tashin da ka yi ƙari ne baya cikin sallah ba a cikin sallah yake to da wannan ake gyara irin matsatsalun da suke faruwa a sallah wajibi ne ya yan uwa duk musulmi baliki namiji ne ko mace wajibi ne wajibi ne wajibi ne ya san abubuwan da za su inganta masallarsa wannan dole ne ba musahabi bane ba lallashin kake domin ita wannan sallar da ake magana kanta ita ce farkon bincike a aiki ka bayan ka mutu idan aka bincika sallan da aka tayi ba matsala to ma'aiki ke ce dukkan ayyuka masu inganta su ne idan kuma aka bincika aka ga sallarka da matsala to babu shakka duk ayyukanka sun haɗu da matsala ana fahimtar wannan saboda ka saboda wannan dalilin saboda wancan hadisin da yake bayani game da wannan wajibinmu ne mu tashi musamman matsaloli na kamri da ba a sallah da yawan mutane ko suna jin abin da sunansu ne amma wallahi ba san su ba inda al'amarin zai kama su a ce su hukunta hakan domin su kubutar da sallarsu to da yawa ba za su yi wani hukunci ba me ya hana su su iya ba sai su yi karatu ba sun mai da sallah da addini al'ada ta wannan kuma ja alumale ne mai girma cikin addini saboda ka duk abin da ya shafi kabli da duk abin da ya shafi fa'adi ko duk abin da ya shafi sahawi barafkanuwa sallah to wajibi ne kai inda kana buƙatar ka wangi lafiya to kai ƙoƙarin zuwa ka ilimin wannan abin da zai gyara masallaka ilimi na da abin inda zai amfane ka sai dai ta hanyar karantarwa ana fahimta amma lokacin da abin zai kama ka ilimi na a lokacin ba zai ma amfani tunda sallah na kuma tana iya kama kowa yi da kansa Allah la kalliman kana bin jami kai ba liman bari to kana nafila kuma duk abin da za ka yi na rabkanuwa a farilla to haka yake a nafila idan kabin ta kama ka a farilla to in abin ya sake samun ka a nafila haka zai idan fa'ali ta same ka a farilla in ka zo nafila wannan abin ya same ka shi ma fa'ali ta same ana fahimtar wannan saboda wajibi ne a tashi a yi wannan ilimi domin a kubuta a gaban Allah gobe kiyama Allah ta'ala ya samu dace ita sallama mana ya ce al-ma'ruf bil al wanda aka santa da al din sai ka ce assalamu alaikum domin shi mai sallah baya fita daga sallah sai yayi sallama wala yusallimu illa huwa jalis ita kuma sallama nan ba a yin ta a tsaye idan mutum ya kammala tafiya sai ya miƙe tsaye ce assalamu alaikum a tsaye nan ma ya samu tsara sallarsa ba ta ba domin ya zo da saɓanin abinda mazan Allah ya koya ita sallama a zaune ake bayan ka kammala tafiya a zaune za ka yi sallama kamar yadda ka bar harama kuma a tsaye ake ba za ka ce kai ka adda da ya kama ba ka zauna a zaune in ka zauna a zaune sannan sai ka yi kabbara nan ma ba ta yi ba kabbaran harama a tsaye ake yi hakanan sallama a zaune ake ana fahimtar wannan saboda kai duk wanda ka saba wa go musamman kabbaran harama ko sallama suna da alaka mai karfi game da sallah kabbaran harama da sallama suna da alaka mai karfi game da sallah saboda ka wajibi ne ka san wannan ka san komai da muhallinsa kuma da yadda ake yi kuma da lokacin da ake sai maliki cewa a sallah ba ta kulluwa ko kuma ba ka fita daga sallah har sai ka sallame kuma wannan sallama a zaune ake yi illa huwa jalis li qawlihi alaihi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa miftahu salati tuhur mabudin fara sallah ne tsarki daga tsarki to shikenan wannan kasa dan bar fara sallah yasa masu hikima suke cewa babu alwala ga wanda ba shi da tsarki haka nan babu sallah game da wanda ba shi da alwala haka nan babu musulunci game da wanda baya sallah a he tsarkin nan da ake magana kansa shine tushe shine foundation da musuluncin ba ana fahimtar wannan duk mutumin da bai iya tsarki ba to ba shi da alwala duk mutumin da ba shi da alwala ba shi da sallah duk mutumin da ba shi da sallah ba shi da musulunci duk mutumin da ba shi da musulunci bai shiga aljanna ashe in ana magana akan tsarki ana magana kan wata root na musulunci wata jijiya ta musulunci wanda duk aikin ibada iya da bukatar wannan tsarkin a kansa ake dorawa ya sake cewa miftahu salatul tuhur mabudi da zaka bude sallarka to ni ne sarki sarki ne shi ma kansa akwai kalubale a kansa ana gane akwai kalubale da yawa akan sarkin da ake magana tun daga adam na qada'ul hajat lattuba da biyan bukata ya aiki ya ake shiga bayan gida ya ake tsugunu wace kafa ce za a fara ƙarfi a kanta yaushe ne ya cancanta ka zame shi karka daga jikinka duk ya cin adabu kafa wa hali da wace kafa ake shiga me ake faɗa za a shiga da wace kafa ake fitowa me ake faɗa za a fito duk wanda iya cin abin da zai inganta ba sarkinka idan bayan gida da fitsari sun hana a lokaci ɗaya ake wankewa ina ake fara wankewa da wani hannu ake wankewa bayan ka wanke ya za ka yi in an ma magana kana bandaki ya za ka yi in ana ta ma magana ba san kana bandaki ba ya za ka yi duk wanda iya cin adabu gaba mutane ana fahimtar wannan da wani ruwan ma za ka yi zargi ka yi kazanta na mitsari ko bayan gida to wace kalar ruwa ce za ta tsarkake ka ko kuma ka yi laruran bayan gida ko fitsari ya kama ka a wujeji ko a hanya gudda ba ruwa ya za ka yi kai tsarki kaga nan babu istijmar ya shigo wanda za ka yi tsarki da tsakon kwali kuma ko da ka yi sallah da wannan tsarkin baka sake ba ta yi duk wannan iya da bukatar ilimi mai zama kansa na wadda sau da ya yanwa idan ana maganar musulunci wallahi tallahi ba maganar wasa ake ba magana ce ta wasa ba magana ce ta gaske musamman kuma ina jan hankalin yan uwa kun ga waɗannan abubuwan wanda aka ce da su sallah take inganta karfe sakaci da lokacin ka bai kore bai kai kokarin ka tashi ka dinka da ilimin su tsarki alwala hukunta sallah wajen kabli da ba'adi wajibi ne ka san wannan in baka san su ba to babu shakka bakar sallah kuma rahin sallaka iya sa ka zama to kai ba musulmi bane ba Allah ta'ala ya samu dace miftahu salah at-tuhur manzo Allah ke cewa abin da ke bude sallah shine tsarki a wa tahrimu at-takbir abin da ke haramta ma kai magana ko kai zance ko ka ci wani abu ko ka sha wani abu to shine kabbara haram idan ka ce Allahu akbar to haramun ne ka ci abinci haramun ne ka sha ruwa haramun ne ka sha abinci haramun ne ka yi magana haramun ne ka yi tafiya haramun ne ka zauna haramun ne ka yi kaza ka yi kaza abin da ya zama halal sai abin da ke cikin sadar kawai shi ne ma'anar takabbiratul ihram har in kai kabbara to dukkan wani abu in dai ba sallar bace to ya zama haramu ana ganewa yasa alkalamu amdan yubdilu sala haka nan al'akal wa shirbi amdan yubdilu sala haka zance da gangan ka yi zance ka san sallah kake sallah ka tabaci haka da gangan ka sha wani abu ko ka ce wani abu kana sallah sallah ka tabaci domin sallah ba ta da buƙatar wani abu in ka fara ta sai abin da ke cikin sallah ana fahimtar wannan wannan shine ma'anar wa tahrimu at-takbir idan ka ce Allahu akbar to duk wani abu da za ka yi haramun ne sai abin da ke cikin sallah ne an bai fitar nan sai malik ke cewa wata halilu assalam abin da ke halattar ma wancan abin da aka haramta ma dan ka fara sallah me zai halatta mashi shine sallama kana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah zaka iya daukar biya wajen gaja zaka iya wa wani magana ana fahimta zaka iya tashi kai tafiya in dai kace assalamu alaikum to shikenan duk abin da da laifi ne kai domin kana sallah yanzu an sakar ma ya zama to halal ka aikata shi fahimtu miftahu at-tahur tahrimu at-takbir tahrilu as-salat wannan ka'ida ce ne kamar kowa ne ita sallah mabudin bude ta aka fara yi ne sarki to ka san yanda zaka yi ki san yanda zaki ki inganta tsarkin ki ko ka inganta tsarkin tahrimu at-takbir ka san duk lokacin da kai kabbaran harama to duk wani abu in dai ba aikin sallar bane haramu ne kai kake shi ana bayyana ka san kuma tahlilu has-salam idan kai sallama to duk abin da da laifi ne ka aikata domin kana sallah to yanzu ya dawo an cire ma wani laifin za ka aikata an fahimci wannan da kyau sai malik ke cewa wani hadisi a abu dawud da kuma imam ahmad duka sun fito da shi wa mawazabba wa mawazabatihi alaihi salatu wassalam ala khuruji min as-salati bi salam don manzon Allah ya saba an gane ne mawazaba abin da ya saba aka san jiye ta yau da gobe akan abin ina mawaza ba ya kafu haka dama can yake yi a haka aka san shi wajen fitarsa daga sallar sai ya ce assalamu alaikum manzala bai taba kammala sallah da wani abin da ba sallama ana fahimtar wannan wa kaulihi yake cewa sallallahu alaihi wasallama sallu kuma kama ra'aytumuni usalli al-bukhari a hadisinsa ya ce ku yi sallah kamar yadda hogan ne na yin sallah in dai za ka yi sallah irin ta manzana to akwai sallama a ci fahimtu? farilla ta goma da ta sha ɗaya da ta sha biyu da ta sha uku haka ne? wata manina wal'i itidal da nutsuwa sannan kuma da daidaituwa nutsuwa daban daidaituwa da akwai wani wanda za a gan shi a daidaice amma kuma ba a nutsa yake ba akwai wanda za gan ya samu nutsuwar amma ba a daidaice yake ba kamar mutum ya zo ya tsayuwar sallah kawai ware kafafunsa ya buɗa amma ga kuma a nutsa yake kaga ya nutsu amma bai daidaitu ba ko kuma wani ya daidaitun ya tsaya tsayuwar sallar ya yi komai amma kuma zuciya suna ta harbawa nan da nan da can da can da can ko kuma ya sosa nan ya murza nan ya gyara nan ya ja nan kaga wannan ba nutsuwa ta tafi to kowace gaba a nan wajibi ce tunda malam ya sa cikin farillan sallah nutsuwa wajibi ce daidaituwa wajibi ce idan sallarka ta rasa nutsuwa ko sallarka ta rasa daidaituwa to baka rasa amal janna ka kalubale ga yan kasuwa da suke sallah cikin kasuwa kai da kanka ka san ba nutsuwa wannan magana gaskiya ke mu faɗa wa kanmu gaskiya babu nutsuwa ko mai sallah a bakin shagonsa ko so ma iya ta zuwa da dawowa kai kuma kana sallah kuma shi ɗaya dinga koro masu daga ba yadda za a yi ka nutsu ba nutsu a tattar da ana fahimtar wannan yasa ka'ida ta addini duk abin da kake in dai mai kira sallah ya ce Allahu akbar to sai ka kaddara Allah ne mafi girma a dukkan abin da kake tunda Allah iya kiranka to ka ajiye duk abin da kake shi ne ka'ida wannan shine ma'anar ya ayyuhal ladzina amanu sujibu lillahi wal rasul ya kuma su imani ku amsa kiran Allah ko ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ganewa shi yasa wajibi ne mu kula da wannan amma da yawa akwai wanda yake faɗa mini je ne ko sai karan je muna karatu da shi ke cewa shi a layin su kawai wani dogon layi ne yaka irin layin kasuwar nan ya ce wallahi daga farkon zuwa ƙarshe za ka lissafa gun da ake sallah sama da goma yan nan rukunin su yi nasu yan can rukunin su yi nasu an ɗan gaba kaɗan a yi nasu kuma kullum ina faɗa ina maimaitawa duk inda kake a kasuwa ko a cikin gari da wahala kai tafiyar rabin kilomita ba ku samu sallaci ba duk inda kake a cikin garin ka yi tafiya rabin kilomita ba ka samu masallaci wala ba zai ba to amma hakan kana ganin kai hasara ce a gunka ba za ka iya zuwa masallaci ka daidai ba ba ta lokaci dududu ka ɗau minti goma sha biyar da alwalanka da tafiyanka da sallanka da dawowarka zuwa masallacin da ake kiran sallah ka yi sallah wani ko minti goma sha biyar da ba ba zai ba amma shi dan ya zo ya sama ganin kyashin wannan lokacin wani ka jawo dan gungu ko kwale ka kana bakin shagonka kana waiwaye ana zo ana ture ka wannan ta wuce wannan ya wuce waya na ko sallah biyu kai wa kanka kiyamul layl ran da zaka mutu wannan bayanin wallahi sai ka tunanin shi in dai kana ji sai ka tunato shi domin ita wannan sallar da ake ma magana akan ita ce gatan ka wallahi bayan ka mutu baka da wani gata idan ba ita kula ka yi ta yadda ya kamata ita ce za ta zai ma gata bayan ka mutu amma duk mutumin da sallarsa ba ta inganta ya mutu wallahi abin tausayi kada ya baka sha'awa a yanzu wannan rayuwar gata nan rayuwa ce ma gata nan kamar ne mata wa duniya gani kuma in dai duniyar nan ce wata ran kana nan kana nan da lafiyar kamar za ta juya ma baya da sai ta daina yi da kai kuma da can baya ka bada lokacin ka akan ta a banza lokaci ba ka sallar jami ba ka zuwa kun karatu ba ka kaza ba ka san komai na addini ba so duniya kawai kake nema to da ƙarshe duniya ta juya ma baya kuma waccan asarar da kai ba yadda za a yi kai bikin ta bazai har ga dada yasa da Allah yake cewa wa ma kalakatul jinna wal insa illa liya'budun ba mu halarci mutane da aljanu ba sai don su yi mana bauta to ya kamata kowane musulmi ya fahimci wannan ayar mazanmu da mata shugabanninmu da, da, da, da mabiya masu kuɗinmu da talakawa mu fahimci wannan abin da Allah ke faɗa wa ma kalakatul jinna wal insa illa liya'budun aya ce mai girman gaske akan kowane musulmi Allah ya ce ba mu halicce ku ba ku da aljanu Allah ce sai dan ku yi mana bauta wannan shine makasudin halittata shine makasudin halittarka shine makasudin halittarki shine makasudin halittar mu gaba daya dalilin da yasa ka bude ido ka ganka a duniya to Allah ya halicce ka yi domin ka bauta masa ba dan ka nemi kuɗi ba ka zama hamshakin mai kuɗi ko ka zama hamshakin manomi amma ba ka ibada wannan aikin banza ne ba zai amfane ka da komai ba ana fahimta ran da zaka bar duniya wallahi sai kai da dama duk abin da ya hana ka bin Allah ya hana ka addini na rantse muku da Allah kafin ka bar duniya sai kai da dama su da ku gane wannan Allah da yace bai halicce mu ba sai dan su bauta sai dan bauta masa da gaske ke yawa ko bautar nan ba ta yiwa sai da ilimi Allah ta'ala ya aiko annabi ya sako da littafi duka dan mai ibada bisa ilmi in kuma ban ga irin abin da zaka faɗa ma wa Allah baka je lahira ka ce ka je masa amma hujjar kai ne baka sani ba ka yi ta sallah cikin jahilci ka yi ta komai cikin son zuciya sannan kuma ka je gaban Allah ka ce kana sa ran Allah zai karbe ka da wahala Allah ya san mu dace amma da yake cewa mazala ce sallu kama ra'aytumuni ko kuma dumanina wal itidal li hadisi a musi salatihi hadisin wancan bawon Allah da yake muna da sallarsa aljami'a li fada'il sala wanda hadisin ya kumshi dukkan farillan sallah fa haka nassuhu kamilan gashi nan zai kama nassin sa a cike idza aratta an tusalliya idan ka so aratta din niyya ke daga nan daga nan niyya ta samu gane ko idan suka ce dama ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati ay idza arattumul qiyama ila salati idan kai niyyar tsayuwar da za ka yi sallah za ka yi wannan ita ce niyyarka a zuciyarka to daga na ka samu allon niyya a cikin sallah ana fahimtar wannan kaga anan ma ya ce a iza aratta an tusalliya idan kai niyyar za ka yi sallah to fatawadda farko ka je ka yi alwala fa ahsin wudu'ak ka kyautata alwalanka ana gane ku daga cikin irin abin da yake bayuwa wanda kowa zai zama shahid akan wannan game da abin da ya shafi alwala yake bayyanuwa game da kuskure da yawa daga cikin abin da mutane suke aikatawa yanzu misali ka zo za ka yi alwala ga ruwa haka a buta ko bakin famfo ko ma menene farko dai a sunanci za ka wanke hannunka yanar ko ko in hannu shi ne madaurar agogo za ka wanke shi ko a gefe haka ko a kakata na ko a kuda ne ko a famfo duka dai za ka wanke su ko kafin ka kai ruwa baki ana fahimta idan ka dawo bayan ka kuskure bakin ka a furzar da ruwa ka shaƙa ka faci ka wanke fiska ai za ka dawo wanke hannu kuma ke to wanke hannun nan na biyu idan ka dawo to wankin hannu na farko bai gamfi bai isa da masa ma'ana sai ka maimaita wanke hannun naka tun daga ɗan yatsa da wanke har zuwa nan amma wa'ansu da yawa sai ga daga nan suke ɗaukan wanki na biyu su a nasu fahimtar sun wanke da barko ba ya sun ƙara wanke da biyu na biyu ba in su ɗauka daga nan kawai su yi ƙasa in su ɗauka daga nan sai su yi ƙasa wannan kuskure ne alwala kalama gare ta tunda wankin farko sunna ne wanki na biyu ko farilla ne ana fahimta bayan da za a yi sunna kuma ta isa ba farilla ba zai yi ba an fahimta nan a ga wannan kuskure ne mai girman gaske da da yawa daga cikin ma'alwala su yi wankin hannu na biyu wajibi sai an wanke har yan yatsun wankin ka na farko ba zai isar ma wanki ne ba ana gane wannan da kyau a abu na biyu wanda kuskure ne shi ma da yawa muna aikatawa akwai takhalil takhalilul asabi'a tsatsefe yan yatsu a sallah yan yatsun hannu da kafa ga wanda Allah ya bashi arzikin gemu da tsatsefe gemu a alwala to shi ma da yawa ba da yawa da wahala kaga mutum ya zo alwala in dai ba an gidansa yake biya biya sallar muhimmanci kaga iya tsefe in ya tsufa da wahala haka kawai fata fata fata fata a gidan shi akwai malaman da suka fahimci in dai kai alwala baka tsatsefe in ya zo ka na kafa da hannu baka da alwala akwai malaman da suka fahimci kaga in ka dau wannan kuskure guda biyu kawai da za ka an ka dau ma'alwalanta mutum goma sai ka samu takwas da wannan matsala me yasa ba a yi a dau abin al'ada ne me yasa ba ma yadda ilimi ya tabbatar mun dau abin kawai a al'adance ake yin sa duk yadda ka tafi da ka tafi yayi ko ba haka bane ba haka bane dole sai kai ilimin su dole sai ka je ka koya ga su Abubakar da Umar da Usman da Aliyu Allah ya kare da su larabawa ne gaba da baya amma sai da suka tsugunna maza Allah ya kai musu ba su dogara kan ce din nasin ai larabci bane mun iya mun san larabci mun san shi gidan cikin larabci ba su dogara da wannan ba wani abu za ce maza Allah ya zabi ya zabi bai zamu ci domin shi Allah ya aiko ya koyar da addini amma yanzu kai mun dauka kai Hausa Fulani ne kai sunanta Muhammad Ahmad Isa waye cike na kawai duk abin da ka ci kuɗa ka tafi da shi yayi ba dai ba da yawa kar mu godar kanmu addinin musulunci bai yiwa sai da karatu sai da kuma kwatanta abin da ma'aikin Allah ya sallallahu alaihi wasallam ana gane ko to wannan shi yake cewa fa ahsinu du'ak ka kyautata alwalanka summa staqbil al-qibla sannan ka ka fuskaci al-qibla summa kabbir sai kai kabbara summa qara sannan sai kai karatu na fatiha da abin da ya sawwaka na sura summa ka hatta ta dama inna raki'a sannan kai ruku'i ka samu nutsuwa cikin ruku'i summa fa hatta ta dama inna qa'im ka dago daga ruku'i ka samu nutsuwa a tsaye su masjud hatta ta zama inda sajida ka tafi sujjada sai ka samu nutsuwa cikin sujjada su marfa hatta ta zama inda jaliza ka dago daga sujjada sai ka samu nutsuwa a wannan zaman da zaka yi baina sajdatain din su masjud sannan ka koma sujjada na biyu hatta ta zama inda sajida sai ka nutsu cikin sujjada ka su maqum sannan ka tashi fa iza atmamta salataka ala hadha idan ka kammala sadaka irin wannan tsari fa kada atammaha to hakika sadaka ta cika idan kuma kai ta ba irin wannan tsarin ba fa sallar ka ba da cika ba kenan ta zama naqis an gane ko wa man taqasa min haza amma duk wanda ya tauye wani abu daga cikin abin da ya kawo wannan min shay'in ya tauye wani abu bai yi shi da ake bukata ba fa inna ma tanqusu bin salati to wani abin ka tauye shi da cikin sallar ana fahimta akhrajahu sab'a bi alfadhin mutaqarina malamai bakwai sun rawaito da wannan asaro da wannan hadisin da lafuza mabambantan juna a hadisi ya inganta cewa da yawa daga cikin masallata wani zai yi sallah amma ba shi da komai a sallar illa ushirwa za a raba sallar gida goma bai su kashi da yaci duk kashi tara bai shi da yaci wani za a raba sallar kashi takwas a bashi daya wani kashi bakwai a bashi daya an fahimta akwai ma wanda zai sallar ta yi kuma zero zai samu abin da ya samu duk rashin ilimi ne da yin abu da kake jayar wannan musu Allah sau farilla mai nan bata shawo wattarti bainal arkan jera rukunan sallah daga wannan sai wannan gaba abin siriyali jera su a jere shi ma farilla ba za ka ce na yi kafaran harama ba ban fara yin sujada sai da dago da yi rukuni ba ta yi ba sai ka ba abin a tsara kamar yadda shari'a ta sai tsari kafaran harama fara karatu ruku'i dagowa sujjada dagowa haka zaka bi abin ba za a gabatar da wata gaba kafin wata gaba ina tartib din ka jeranta su a jere bainar arkan kama ra'aitaha murattaba fi hadi musi'i salati kamar yadda muka sallan a jere yadda ake yin ta a jere a hadisin wancan bawan Allah wanda ya murna sallarsa وحفظت هكذا عن صلى الله عليه وسلم kuma haka nan aka haddace abin aka kiyayo shi daga ina daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa haka za allama as-sahaba ridwanullahi alaihi haka ne shi ma yakin Allah ya koya wa sahabbai Allah ta'ala ya kare da su wa qala alaihi salatu wassalam annabi rahma sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ku ina yin sallah al-bukhari hadis imam al-bukhari ya fito da shi fala yajuzu takaddim muta'akkid fiha bi halatta ha gabatar da abin da jirkinta tire cikin sallah wala ta'akkir mutaqaddim haka nan ba za ka jirkinta abin da ake gabatar da shi ba wa illa batalati salah idan kai wannan to sallar ta bace ka gabatar da wani abu wanda a jirkita ke yin sa ko ka jirkinta abin da ake gabatar da shi da gangan to babu sallah ta barci wannan shine farilan sallah kamar ne da malaika guda goma sha hudu da su kuma kowanne ya dau daya bayan daya an yi bayani a kansu Allah ya ba mu fahimta da kuma aiki sunanus sala gaba ta gaba shine sunnonin sallah bayan an gama farilla kuma ga sunnoni nan qala shaykhu rahimahullah malan Allah ya masa rahama yake cewa wa sunnanuha daga cikin sunnar sallah akwai al-iqamatu tare iqama kaka tare iqama ko matsayin farilla ma bata kai ba kuma a ta malaman bidiyo sun ce indai ka manta sunna daya a sallah ko kabli da wani ba amma yanda a ce in ka zo ka tada sallan farilla kai ka fara ka manta ba kai iqama ba shi ke da ba wani abu da za ka yi sallah sallar ka ta yi ba wani abu da za ka yi a kanta tunda ita matsayinta sunna ce ba ta kai matsayin farilla wasura allati ba'da al-fatiha daga cikin sunnar sallah akwai karatun sura bayan fatiha ka kammala fatiha da duk sura da za ka karanta bayan fatiha matsayinta sunna ne a sallah a fahimta wal qiyamu laha da tsayuwa domin karanta wannan sura da ko ayoyin da za ka karanta bayan fatiha shi ma tsayuwar sunna ne wasu fi ma ya siru fihi da koyi murya abin da aka ce ka koyi murya a matsalan azahar gaba daya tsallar la'asar gaba daya ɗayan ƙarshen magarib da biyun ƙarshen isha to na ce a koyi fatiyan a koyi a koyi a koyi kar wani daga nesa ya jiyo ka idan ka aikata surukun da aka ce a yi suru ka yi suna ana ganewa wal jaru fi ma ya jaharu fi da bayyanawa gunda aka ce a bayyana ga matsalan asuwa gaba ɗayanta da biyun magariba na farko da biyun isha na farko duk wannan bayyana karatu ake bayyana wa ake ko liman ne ko mai sallar shi kadai ana ganewa wa sami Allahu liman hamida fadin kalmar sami Allahu liman hamida ita ma sunna ce wa kullu takbiratin sunna dukkan kabbara a sallah sunna ce illa al-ula idan ka dauke kabbaran farko ita ce wace kabbara eh takbiratul ihram ko kabbaran harama wannan wajibi ce a sallah ba sunna ba ce har in baka yi ta ma ba to baka fara sallah la tanqidu salata illa biha baka ma fara sallah ba in baka yi kabbaran harama ita ce farko da matan ya ce ai taharimu at-takbir ko abinda zai haramta ma dukkan wani abu in dai ba jinsin sallah ba ne to gine kafaran haram in baka yi ta ba to baka ma fara sallah to ita ce kadai ba sunna ba cikin kafar bare sallah wa tashahhudani da tahiyyar nan guda biyu da ake a sallah wal julusu lahuma da zama domin tahiyyar nan da ake guda biyu wa taqdimul fatiha ala sura da gabatar da karatun sura kafin fatiha kai kafin sura wa taslimatu as-saniya lil ma'mum da sallama na biyu ga mamu wal jaru bit taslimati wajiba da yin sallama ta wajibi a bayyane kace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kowa ya ji ba abu yake yi ba idan kai liman ne ko kai misala kai kadai ne ka bayyana a fahimta shine wal jaharu bi taslimatil wajiba da bayyana a sallama ta wajibi a sallah wanda ita ce za ta sa ka nuna cewa ka kammala sallah ana fahimta wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama da yi wa manzon Allah salati a cikin sallah shi ma wajibi ne ya shi ma sunna ne afwan matsayin sunna ma lai bace a wace gaba ake wa manzon Allah salati a cikin sallah ba fa bayan an yi sallama ba na'am bayan tahiya yawa bayan tahiya ko ta farko ko ta bin duk ana yi ko ta farko ko ta bin duk ana yi ana fahimta idan ka kammala tahiya tsaf to sai ka goya da Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wannan mala ya bashi matsayin sunna a sallah amma malaman hadisi sun bai matsayin waji sun ce yi wa manzon Allah salati cikin sallah wajibi daga a ce in ka ɗau fatawa ko mazhabar malaman hadisi to ko da liman yayi sallama za ka cika wannan salata sai kai sallama a fahimta nan wani shine fatawar malaman hadisi malaman fiqh kuma nan sun bai matsayin sunna as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam والسجود على العنف والكفين والركبتين واطراف القدمين da yin sujjada kan kasusuwa guda bakwai ko gabai guda bakwai inda ba da larura da goshi da hanci gaba ɗaya kenan da tafukan hannaye guda biyu da gwiwoyi guda biyu da kuma can ƙasan yan yatsun ƙafa ko ƙasan yan yatsun ƙafa su ma su yi sujjada amma jana wannan haka manzo Allah ya koyar da mu mu sujjada akan waɗannan gabai guda uku a wasu tura li ghairi mamu da sanya sutura ga wanda ba mamu bane kamar limami da ko mai yin sallah shi kadai a sanya sutura sunna ne a sallah domin kada wani ya fice ta gaban ka ya haifar ma da mutum ana ganewa sutura shine sanya wani abu da yake mubah ne kuma ba'i mubah ba'i kamar katako ko wani ice gwargwadon tsayinsa kamar mu'akkartun rahan kamar ka ɗauko sirgin rakumi ka ajiye shi a ƙasa ka kwatanta tsayinsa to ba a son sutura ta yi ƙasa da tsayin sutura wani gani ba musulunci ba abin da ya bari ba ba a barka kai abu da kanka baka isa ba tunaninka ba zai kai ba komai sai an koya mai yadda komai sai an koya mai yadda zai ana fahimta kuma suturan nan ba a yi da abin da yake najasa ne ba a yi da abin da yake akwai reflecting a kasa kamar wani katako da aka mai fenti ko wani karfe da aka mai fenti a ba a yi ana gane da yau ka sanya katako smooth haka wanda aka goge shi ko ice haka mai kyau ka kafa a gabanka wanda shi ne asalin sutura ke wanda ana so in za ka yi sallah kai kadai ko kuma liman zai jagoranci sallah ba a cikin masallaci ba to a sanya wajen sutura sunna ce har ma ma'aikin ana yawan hadisi bi tsoratarwa da yake cewa lauya alamul ma'u بين يدي المصلي ماذا عليه من العز لكان أن يرتفع أربعين خيرا له ما يكيتي دا متن متن ياسن مي wuce ta gaba masallaci da yasan abin da ke kansa da zulubi ka wuce ta gaba mai sallah ba sakara da ka san irin nauyin da zaka dauka kanka da zulubi to da ka zauna har arba'in kana tsaye ka jira ce ga masallar da wuce ya fara kiriya rawayin hadisin yake cewa la adari arba'ina yawan aw shahran aw sana cewa la mazala ba musan 40 din da yake nufi da kwana 40 ne ko wata 40 ko shekara 40 inda lokacin ne ba uku ba zan ka ce minti 40 ko sakan 40 ana fahimta kuma wannan hadisi ne mai tsoratarwa da ka san abin da ke kanka na zunubi to da ka tsaya har 40 ya fi alkhairi a kanka akan ka wuce ta gaba mai sallaba su kuma ya sake cewa idan ka sanya sutura a gabanka wani ya zo zai kokarin kutsawa ta tsakaninka da suturar ya fice to an cika hana shi fa in aba fa katilu mazalati in yaki dole sai ya wuce to ka tura shi da kan fa inna ma'ahul qarin domin a tattar da shi akwai shi dani suna tare da shi kacin da manzala ya faɗi wannan babu shakka al'amarin sutura iya da tafiya cikin kuma wani abu suturan nan shi ma wani kuskure da muke aikatawa yanzu misali daunan masallaci da iya da haraba hagunsa da damansa to idan sahu ya fita waje wannan sahun da ya fita waje to dole sai an sa mai ko da kuna bin liman a cikin masallaci in dai sahu ya fita waje ana cina to sai ya sa su na gaban ya sassa mai sutura bin limaminsu ba sai wadatar da su gaba da bai wuce ta gabansu za su bi liman suna bin sajadi ya yi amma hukuncin sanya sutura iyakansu tun da sun fita daga cikin masallaci kuma yi nan abu na biyu sutura kuma idan har an sa a gaban liman galiban iya sallah ga sutura a gabansa to sahun bayan liman da sahu na biyu da sahu na uku har ma sahu na ƙarshe to don wani ya wuce tsakanin wannan sahun bayan da matsala kun fahimta an yi kunga ne kuwa zan daga duk kun yi sanyi ne wannan in ka wuce ta tsakanin sahu da sahu matuƙar limamin ka yasa sutura a gabansa to baka da wannan wata rana abdullahi dan mas'ud ya ce ya taba zuwa manzo Allah ya tada sallah iya sallah da sahabbai a waje ne ba a cikin masallaci ba yace da shi da jakin sa ma atan ma jakar mamaci yace ya rawo ta cikin sahu ya kai ta wani ku ya daure jakar sannan yazo ya jona shi gaban sa ko manzo Allah ba abin da yace masa amma da yawa za ka yanzu idan wani iya sallah za ka zo kuciya ta tsaye ta ma aka to ina ruwan ka ake bali man bane wannan ba ba hurumin ka bane wani ya hango wani guzai ciki ya biyo ta tsakanin sa kowane ya tare tankari ba abin da ya saka wannan ba hakin ka bane in dai limamin ka ya sa sa kai shike na ba wani abu kowa ma ya wuce tsakanin ka sun kuma amma yanzu nan to wannan shine karin bayani kadan game da sutura din da mali yace da yin sutura shi ma iya cikin abin da yake sunna sallah amma ga li ghairi ma'mum ga wanda ba liman ba ko mai sallar shekari shi ne ma muke wa aqalluha ghil zurubin wa tul zira' tahir sabit ghairan mushawwishin malik cewa da abin da ake yin sutura aqallu aqalluha mafi karancin tsawonta shine ghairu zurubin kamar tsawon goran mashi an san dai mashi ko mashi da ake yaki da shi ake suka da shi to goransa a wannan abin nan me yake sha ba sama ba kotarsa kota eh kotarsa kusan da zama karkara ba yawa kotar mashi ya zama to tsayinsa kar ya gaza da kotar mashi kamar wata hadisin kuma ya ce mu'akkar tira'a kamar tsayin sadira ana fahimta wa tul zira in kuma ka rasa sadira kuma ka rasa wannan din to tsayin zira'i daga nan sai ta kirjinka zuwa ƙarshen hannunka shine zira ana fahimta to ka sutura ta yi ƙasa da haka a tsayi shine zira'i ana fahimtar wannan kuma ya ce a ɗahira kuma da abu mai tsarki yake sutura ba da najisa ba abu mai tsarki kuma sabi wanda zai tabbatu a ƙasan an ajiye shi ba wanda zai fadi wanda zai tabbatu a ƙasan an ajiye shi sannan ghair a mushaw ghair mushaw mushawshashin mushawshashin ko ghair mushawshashin wanda kuma ba mai dauka ido ba mai reflective ba mai wani adadin da tuta tuta da wani beti beti ba ba yin sutura da irin wani ومن جنة البيان يعني أن ما ذكر من سن صلاة abinda malam ya ambata da sunnonin sallah wa haka tafsilu adillati yace gashi nan zai kama dalilai na daya kowanne ɗaya daga cikin abinda malam ya kawo na daya ya fara da al-iqama ta da iqama a sallah wa hiya sunna kharijiyya li kulli salatin a gane ko fardin minar hamsa hadiratan kanat au fa'idatan yace ita iqama sunna ce karijiya sunna ce yar waje ba a cikin sallar take ba ine karijiya sunna ce amma a wajen sallar take li kulli salatin fardin min al khamsa daga dukkanin sallolin nan na farilla guda biyar tun daga asuba har isha ana fahimta to sunna ce a yi ikama kafin a tada sallah amma sallar nafila ba a mata ikama sallar idi sallar jana'iza sallar roƙon ruwa sallar kisbewar rana sallar kisbewar wata salatul haja wace ce sallah in dai ba ta farilla ba ta ba a mata ikama an fahimci wannan yawa inda ake ikama sai a sallar farilla ana ake ikama amma sallar da ba farilla ba ba mata ikama hadira kanat aw fa'ida wannan sallar a yanzu za a yi ta lokacin da ne kuma a rama ta za a yi ko da ramuwan sallah za ka yi to sai ka yi ikama za ka ce ai sallar ramuwa ba ce ba zai ikama ba a'a sai ka yi ikama balantana kuma sallar da ake ta yi liqaulihi alaihi salatu wassalam faɗi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa ma min salatatin min ƙarya wala batrin wala badwi ba wa su mutane guda uku wanda suke cikin gari ko suke waje ƙauye wala tuqamu fihim as-salah wala tuqamu fihim as-salah matkar sallah ta same su ba su tsaye da sallah sun yi ajabi ba illa stahwaza alaihim shaytan face shi din yayi galaba a kansu a ce gari ga kai gashi amma kowa ya sallasa daban-daban me dalilin ma ya tafiya miki ba a gida miki to face shi din yayi galaba a kanku kaga wannan zai nuna ma hatta matafiya in dai jam in dai tafiyar tare kuke yi to yin jami'a gare kowa ta ne tafiyar ku daya wanda za ku je daya abokan ku daya in sallah ta kama ku ku tsaya ku yi sallah ku ta jami'a ko da kasar ku ne in kowa yi sallarsa daban-daban to manzo Allah ya ce shi da zai galaba illa stahawada alaihim shaytan fa alaikum bil jamaa fa alaikum din ismu fi'il amrin manzo Allah ce ina horon ina ba ku umarni da doka ku dinga yin sallah cikin jami'i ina ma'anar fa alaikum bil jamaa in za ka yi sallah ka yi kokarin ka samu jami'i ka yi kaji ko kar ka yi da yin sallah kai kadai akwai matsaloli da yawa abun mutumin da yake sallah shi kare baya bin babban matsalar a kullum yin cin asa manzan Allah ce sallar jam'i ta fi falala da daraja abun Allah akan sallar mutum shi kadai da darajoji guda 25 wata ruwaya da daraja guda 27 shi yasa a ko sura idan har wani dalili ya sa sallar jami'i ta fice shi idan ya zo yi wannan sallar jami'in da aka yi bashi bai same ta jami'i ba to sai ya yi nafila kwatankwacin wannan sallar farilla guda ashirin da kuma idan idan azahar ce bai same ta jami'i ba idan ya zo ya azahar rakawa to sai ya yi rakawa ko kuku ko kuku nafila guda ashirin da ya ce wai Allah ko da lada daidai nake samu da zan kawo wancan jami'i wannan magabata da suka fahimci matsayin sa da jini Imam Hassan al-Basri Allah ya kara masa yake cewa a fahimtar sa da binciken sa da research nasa da a ce za a kara wa musulunci rukuni daga biyar ya koma shida to shi iya da fahimta cewa sallar jami'i za a samu domin yadda manzon Allah ya yi ta magana masu ƙarfi kamar sallar jami'i magabata suna ce suna kirga mutumin da baya zuwa sallar jami'a matsayin munafi inda kawai kai kawai ba ka zuwa sallar jami'a kawai al'adar ka kenan sai ka ga dama za ka zo kai sallah a jami'i mafi yawan sallar ka ba a jami'i kake ba to magabata sun ce suna yawa wannan mutum kyakkyawan zata akwai munafi ana fahimta ya sa manzon Allah ce nan alaikum bil jama'a iya ba ku bane duk lokacin da za ku yi sallah ku yi a jami'i fa inna ma ya'kulu dhibu al-ghanamu al-qawasiya ita kura tana cinye akuya da kuma gefe amma ta cikin garki tana da wahalar ci amma ta ware can gefe ja abin nan garken yan uwan ta iya tafiya tana can baya to duk wani bala'in yazo ita ke bada cinyewa to haka ne inda kana sallah kai kadai to duk wata kalubalen da sallar ka za ta fuskanta ba ruwan wani da kai amma sanadiyar bin liman akwai abubuwan da dewa da liman zai dauke dewa liman zai dauke wasu amma in kai kadai za ka yi salata komai ana bukatar ka kiyaye kai kai kuma in jana rawahu ahmad wa abu dawud wa nasa'i wal hakim wa huwa sahihun hadisi mai inganci wa li qawli anas bin malik radiyallahu an umar bilal an yushaffa al adhan wa itul liqama rawahu muslim hadisin Anas dan Malik yake cewa manzo ya umarci Bilal an ya shafa al-azan kiran sallah ya maimaita sau biyu biyu in an zo ikama kuma a yi ta falan daidai gide wuturi ke ana fahimta wani umarni manzo Allah ne zuwa ga Bilal a matsayin sanar da rawahu Muslim ina ganin mun zo ita za mu tsaya in Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi a nan ba ta biyu insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure Allah ta'ala ya yaye mana zunuban Allah yaye mana laifin Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mai fahimta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mai fahimta muna rukun Allah ta'ala ya taimake Allah ta'ala ya ga cin al'amarin mai Allah ka ci kan mahaifin Allah ka sa da mu da su aljanna ce hukumar mu Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah ka ji kanmu ka ji kan mamatan